نسبة للقصد بمثل الذين ينصرف وأقول بالفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على قصد الاسم وهو اسم وهو الاسم الذي لا ينصرف ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف وهو التنوين نعم والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى نعم
أو وجدت فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين ممتاز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wannan kawai bai kunna wannan bai kenan ina yake ne za mu maimaita wannan ina jin mun yi shi a baya za mu dan maimaita ne liyafatul fathati anil kasra wato inda fatha take zama a madadin kasra wurin da kasra ya kamata a samu to amma sai fatha ta zo ta wakilce ta shine ce wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafd yau na gota ne yau yau goma ne ko goma ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijira wanda kuma shi ne sha ɗaya ga watan biyar wato shekara ta dubu biyu da uku wannan shi ne darasi da nawa kenan malam Allah ashirin da ɗaya kenan jamil jiddan قال وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الجسم الذي لا ينصرف wannan ita ce asalin maganar mai أجرومية وأما الفتحة فتكون علامة للقصد إذا فتحة تكن زونتو علامة لا القصد الاسم الذي لا ينصرف وتؤولي ديكنا أتكن سونا ونديك لا ينصرف إذا تنسي الصرف سنة نفهم التنوين كده لا ينصرف بمعنى لا يقبل التنوين akwai suna wanda yake la ya kabulu tanwi baya karban tanwi to shine al-ismu alladhi la yansari wa aqulu lil fathati mawdi'un wahid تكون فيه علامة على خفض الاسم وهو الاسم الذي لا ينفذ وتقول السيد أتكن دكا بابك النهو إلا أتن كاو فتحة دنت وتلك الكسرة ولي سيد والنمولي shine sunan da ake kira al-mamnu'u min as-sarf bi ma'ana alladhi la yaqbulu as-sarf aw la yaqbulu at-tanwin wa ma'na kawnihi la yansarif ay la yaqbulu at-tanwin annahu la yaqbulu as-sarf wa huwa at-tanwin والاسم الذي لا ينصرف تو ونسونا لوتبايا كرمان تنويني shine ce huwa alladhi asbaha al-fi'la shine wanda ya kamance shi ne da fi'li idan har suna yayi kama da shi to wannan kamar sai ta kwace masa wani abu daga cikin khasa'isul asma an gane ko domin suna mustaqillun da zati la yakunu shabihan bil alif بالفعل ولا يكون شبيها بالحرف da haka lokacin da duk suna yi kama da fi'ili sai ka samu wani bangare na kasa'isul asma din ya zata ina fata mu to shine sai ce allazi huwa allazi asbaha al-fi'la shine wanda ya kamance shi ne da fi'ili fi wujudi illatayn far'iyatayn cikin samun waɗansu illoli guda biyu far'iyya ce ne waɗanda kowaɗanne reshe ne a kan kasantuwar su suna kasance wasu suna huwal asu amma samuwar wannan illa ɗin sai un far'iyya an gane ku domin al'asulu shi ne adam wujudu har lil illa fa wujudu ha shay'un far'iyyu lakinna adamaha shay'un asli
ina fata kuna fahimta
ihdahuma tarji'u ila al-lafz ɗaya daga cikin illolin guda biyu takan koma ne zuwa ga lafz wal ukhra tarji'u ila al-ma'na ɗaya daga cikin su kuwa tana komawa zuwa ga ma'ana idan nake da zaku mu shawara da kun sanin kun buɗe ta da yawa kuka mai da ita lamba kuma za su ke mu kuma ƙarin yi ayyawa da yawa da kun za ta tsakiya yau والهلل التي كرنتم أها أها ترجو إلى اللفظ والأخرى ترجو إلى المعنى هذا أو وجد فيها علة واحدة تكون مقام العلتين وتجنم wannan sai ba mu cewa abin da yake sa suna ya zanto al-mawdu'u min as-sarf shine mai za a ci ba alƙila wannan shi ne za a ci da zarar suna ya ci mai sai kina da fili su ya zo ne mamnu min to yaya yake yayi kama da shi to anan ne sai ce idan an samu illa guda biyu ko kuma daya a madadin biyu idan an samu illa biyu ko kuma illa daya a madadin biyu shi kenan da ya samu wannan to yayi kama da shi da ya yi kama da fili kuma labudda an ya kone mutum a minar kwafa to idan illa guda biyu ce za ka samu farfiyata idan kuma ta biyu idan lafi ukura ta biyu idan ma'ana mala da ka sa a tsakiya kawai a tsakiya ta gabas sai ka zauna tsakiya ta da zaka bar shi kawai zauna za su lafiya an gane ku to da shi nan zai sharhin illolin illolin da ake samu a cikin suna kuma su nuna su nuna kasantuwar su reshe ne ba asali ba ne ma'ana baki ne su zuwa suke daga baya waje ya rafi asin jilal ma'ana wanda su koma zuwa ga ma'ana ya sanatar da ya illoli ne guda biyu al'ula ta farko al'alamiya kasancewar suna din nan ala kamar zaidu menene zaidu ala to amma kuma ba lalle ba ne zama mu nu'min sarko don wujudun hadin illatul wahida wa hiya al-alamiyya la budda an nadifa ilayha illatul ukhra domin kalmatu zai dirda cewa alam ne amma tun da illa sai ta samu wata samu ta jibo bai zama mu nu'min sarko za ka ci ja'a zaidun ra'aytu zaidan wa marartu bi zaidin amma misali ibrahim kaga kalimatu ibrahim alam to wannan illar to kuma akwai wata illa din da biyu kalimatu ibrahim laysa arabiyya hiya ajamiyya wa hadhihi illatun ukhra to kaga nan inda an samu illa biyu sai zama ne mamnu'u min al-sarf ba shi da yake ja ibrahimun sai da yake ja ibrahimu ra'aytu ibrahima wa marartu bi ibrahima جاء إسماعيل رأيت إسماعيل ومررت بإسماعيل هنا فتقام domin illa ta farko al'alamiyya illa ta biyu al'uduma kasancewar ta ismul a'jam laysa bi arab a ce samuwar illa ɗaya kawai baya wadatarwa wajen kasancewar suna mamnu'u min as-sarf wanda budda an tantami al-illatani kun gane wannan wato illolin da lalle ne a same su a cikin suna wanda su nuna fara'iyya guda biyu za a iya dunkule su gida biyu sai ta koma zuwa ga mana ɗaya ta koma su a a sai gida gida biyu ko dai al'adamiya ko kuma wasaniya alwasiyya ta kasance asalin suna ɗin asalin sa sifa ne asalin sa sifa kamar misali rayyan lafazin rayyan asalin sa sifa ne rayyan mutumin da ya sha ruwa ya koya yadullu ala zai an gane ko to kyan ruwa din nan sifa ne mai kyan ruwa kaga ba suna bane to da aka mai shi ya zama suna kaga an samu alwasiya a cikin sa wannan illa ce wannan illa ce ta kadai ba ta mai da ce zanto mu ko mun nasara sai an samu illa ta shi ne sai aka samu ziyaratul alif wannan kaga ga alwasiya ga ziyaratul alif wannan an samu illa na da aka dare da جاء ريان ريانا ومررت ريانا ba za za ka saurara kan da ke abu wani sauraro a kan da ke kira wuhan yana cikin sauraro da ke kira al-kunna al-kunna al-kuwa wanda ba ka da hawa za su iya bayyana wani to a cikin dai wannan shine adam karkatar da karma daga asalin yadda ya kamata ta zo zuwa ga dai wani dan kaza asalin zahir alawar da fa'i da aka canza cikin su alawar da zai ko a wanda wanda ne ko a cikin ruwa na gaba da ruwa to wannan shi ne al'adu kaga wannan aiki a yadda ya raka a cikin dama za idan lafiya wajen mana idan lafiya domin lafiya da ya fi daga wani wajen ya fi wani wajen to kuma ba shi kuma ya zama ala an sa wani kaga an samu al'adaniya da kuma al'adu ɗaya daga cikin wannan in ta haɗu da kasancewar sa alam sai zan to me mamnu min asar idan suna ya zanto was lalle a samu ɗaya daga cikin sufofi guda uku sai ta mai da shi mamnu min asar ko zanto alwasfiya ma maza ziyarat al-alif wan nun alwasfiya ma wazn al-fi'l alwasfiya ma al-adl sai zanto mamnu min asar wato dai babban kashin bayan ka gane cewa shin wannan alam ne ko menene wasu dan alam ne sai a nemi ɗaya daga cikin sufofin can guda shida ta kasance tare da shi zama wani umin sabu idan wasu ne sai a samu ɗaya daga cikin guda ukun karshe sai zanto mamnu umin sabu kowanne dai dole a sami illa guda biyu kuma duk idan ka kalla sai ka samu ɗaya raja'atun ilal ma'ana ɗaya kuma raja'atun ilal lafz to wannan shi to zai yi magana kuma sai wani lokacin akan sami illa ɗaya a madadin guda biyu yanzu nan gudun duk ya kawo mana misalin ko ya yi bayanin inda dole a sami illa guda biyu al'alamiya ma
تأنيث بغير الألمية مع التركيب الألمية مع كذا الألمية الوصفية مع كذا الوصفية مع كذا أقول لك إن ذا سامي إلا لا أمد biyu tana a madadin guda biyu to shine zai magana a kan sai ce mai وأما العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين فهما صيغة من- صيغة منتهى الجموع وأعرف التأنيث المقصورة أو الممدودة mumtaz to kaga ka gane sirrin da yasa ya ce daga can can da yace at-ta'anis bi ghairi alif domin at-ta'anis bil alif alif din kadai ita illa ce wadda koda ita kadai ce tana matsayin abin nan eh, illa biyu a can gurin ka fahimta to gane ce al-illatani latani taqumu كل واحدة منهما مقام العلتين illoli guda biyu wadda kowace ɗaya takan zama a matsayin kamar illa biyu da suka gabata a baya fa huma siga tuminta aljumu ɗaya kenan siga ta ƙarshen jam'i wato ƙarshen abin da jam'i zai iya kaiwa wa alifu ta'anis da kuma alifu ta'anis al-makasura aw al-mamduda ga bayanin sunan shi kala أما صيغة منتهى الجموع فضابطها أن يكون الاسم جمع تكسير مم.
وقد وقع بعد ألف تكسيره حرفان نحو مساجد ومنابر وأقاضي وأماجد وأماجد وحوائط وطواني أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن نحو مفاتيح وعصافير وقناديل جميل wannan siga ta manta aljumu kenan dabituha wato idan kana son ka gane ta'arifin siga ta manta aljumu an yakuna al-ismu jam'a taksir kaga suna ya zama jam'i ne na taksiri wa qad waqa'a ba'da alifi taksirihi harfani bayan alif na taksir din sai a samu harafi biyu نحو مساجد منابر أفاضل وأماجد وأماثل وحوائط وطوامق wato kaga idan ka ɗauki masajid masjid ne a tsarko to dama shi jam'u taksir shi ne mai taghayyaru bina'i mufradil kalma canja ginin mufradin kalmar mufradin ta gashi masjid lokacin da ka zo jam'i na takfir sai ka ƙara alif ana ka ga dama wannan alif sannan kuma a madadin sukuni da ke kan sinin sai ka mai da shi mai wannan shi ne kasar da ka kassara kalmar kenan ka fitar da ita daga hayyacinta idan an kwatanta da take a mufrad to wannan shi ne alif na taksir din to bayan alif na taksir sai ka ga me ya biyo baya harafi biyu jim da dal to dukkan kalmar da ta zo akan wannan tsarin ita ake ce mata sigatu muntaha aljumu an gane ko an yakuna al-ismu jam'a taksir suna ya zanto jam'i ne na taksir wa qad waqa ba'da alif taksirihi harfani bayan alif taksir sai a samu mai harafi biyu aw thalathatu ahruf ko a samu harufa guda uku wasatu ha sakin na tsak- na tsakiyar ukun ya zanto sukuni gare shi ba wasani ba an gane ko shi ne kawo kawar mafati kaga jam'i na na miftah kaga asalin miftah mimun abin nan gare ta kasra sannan fawun sukun sannan ta kuma ga abin nan to da ka zo jam'i sai ka kassara kalmar a madadin sukuni a kasra nan sai game da shi me a madadin sukuni a nan sai game da shi fataha kuma sai ka ƙara alif kaga wannan alif ɗin ya zama shine alif taksiri to bayan alif taksir sai ka samu haruffa guda uku haruffan nan guda uku sai zanto na tsakiya mai gare shi sukuni ko dai ya zanto bayan alifin taksir an samu harufa biyu ko kuma bayan alifin taksir an samu harufa uku amma na tsakiyar su yana dauri kowanne yana ana kiran shi sigatu munta aljumu an gane ku ya halatta a larabci idan ka ce mafatih wata sigar ce ka kawo mafatih kuma ya halatta eh sai zai zanto kawai idan ka ce mafatih ya san zo ala wazin mafa'il amma idan ka ce mafatih ya zanto ala wazin mafa'il mun ta aljumu ne shi ma kowanne mun ta aljumu ne kawai akan akwai kalmomin da ya halatta daga guda biyu ka ce mafatih mafatih wa inda hum mafatihul ghaibi kaga ai qur'ani bai kawo ya din ba take ba amma a larabcin ya halatta ka abin nan mafatih amma yanzu masajid ba ni za ka ce masajid masajid haka akwai wanda ya halatta sigar biyu akwai wanda kuma ɗaya zai iya ɗauka amma dai abin da yake so ka fahimta kowace ɗaya daga cikin guda biyun siga ce ta munta aljumuwa ka fahimta na yawwa ko mafata ko mafata yani in ma an yako na bada alifi taksiri harfani wa amma an yako na bada alifi taksiri ثلاثة أرض أحرف وسطها ساكن قوة صيغة من الجمهور من waɗannan. wato yana da siga guda biyu kiɗin idan ma ala wazni mafa'il wal ukhra ala wazni mafa'il mafatih mafatih to kaga a nan gurin illa ce guda ɗaya ba illa ce guda biyu ba domin mafatih a mafatih illar da kake da ita a nan gurin ita ce mai kaunul kalimati على صيغة من منتهى الجموع وهذه علة واحدة تقوم مقام العلتين فتصبح هذه الكلمة ممنوعة من الفصل don wani zai ce mafati illa biyu nake nema mafati wazini ne a abin nan wasfi ne alam ne babu wata alamiya babu wata wasiya ina fata an fahimta ce to amma me yasa ka ce hadhihi mafatihu ina fata an fahimta وضعت القلم على المفا... على مفاتيحها كما يدري ممنوع من الصرف ده كما على تاجر cikinsa. gashi kuma ni ban ga alamiya ko wasiya ko menene ba sai ka ce to ai kaunuhu ala sigati muntaha al-jumu hadhihi illatun wahida taqumu maqama al-illati ina fatan ku fahimta to sai ce me daidai kun kalmomi ina jin ba wani abin nan masajid jam'i ne na masjid manazir jam'i ne na mimbar an san mimbar afadil jam'i ne na afdal amajid jam'i ne na amjad wato mutumin da yake mai girma ko mai mutunci amasil jam'i ne na amsal amsal abun buga misali hawa'id jam'i ne na ha'id tawanis jam'i ne na tamis tamis yana daukan ma'anoni ko dai matar da ba kawar da budurcinta ba lam yatamis hunna in sun qablahum wala jan sannan tamis yakan zo da ma'anar ita kanta mai jinin al'ada ako na to kaga ma'anonin su kenan mafatih asatir qanadil wannan don ma'anar safi ne take qanadil jami'in na tindil kutul ko ita ce tindil asatir usfur na
وأما ألف التأنيث المقصورة فله حبلى وقصوى ودنيا ودعوى.
to kaga a nan gurin hubla alif ta'anis al-maqsura haka quswa haka duniya haka da'awa duka kowace wannan mamnu ce wannan sabbi an gane ko ra'aytum ra'atan hubla ba za ka ce hublan ba marartu bi imra'atin hubla an gane ko mamnu'un min ibn sarf amma ma hiya illa sai ka ce alif ta'anis sai ce idan hiya illatun wahida sai ka ce na'am illatun wahida lakinnaha taqumu مقام العلتين نعم
وأما ألف التسمية الموجودة فنحو حمراء ودعداء وحسناء وبيضاء وكحلاء ونافقاء وعلماء وأصدقاء
ممتاز dukan wannan alif ce ta talis al-mamduda hamra da'da an gane ku da haka lalle kalmar za ta zanto mamnu'a min as-sarf wa kahla wa nafiqa wa asdiqa wa ulama kowace na mamnu'a min as-sarf idan an ce menene illa sai ka ce alif ta'anis al-mamduda wa hiya taqum maqam al-illati na'am
فكل ما ذكرنا من هذه الأسماء وكذلك ما أشبهها لا يجوز تدوينه ويحفظ بالفتحة نيابة عن الكثرة له صلى الله على إبراهيم خليله kaga sai ce ala ibrahima hamdulillah ala ibrahimi daga ala ta shiga an mumunu min sab
ونحو رضي الله عن عمر أمير المؤمنين sai ce umara gashi amiri siffar sani wani zai dace a tun da kace umara sai ka ce amira ya an umara fataha din nan wato ta zo ne a madadin kasra da haka amiri sai zanto shi ma maksud kenan فكل من إبراهيم وعمر محفوظ لدخول حر- لدخول حرف الخفض عليه mhm وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة جميل اها لان لأن كل واحد منهما واحد منهما اسم لا ينصرف مم.
والمانع من صرف إبراهيم العلنية والعزمة والمانع من صرف عمر العلنية والعدل وقف على على ذلك الباقي yawwa ya baka samfurin guda biyu sauran duk za ka iya ganewa da kanka to ga wani sharadi nan muhimmi da zai faɗa yana da muhimmanci wannan sharadi sai ce mai
ويشترط ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من ألف Mm, وألا يضاف إلى اسمه بعده jamil فإن اقترن بألف أو أضيف قدر بالكسر بالكسرة نحو قوله تع- نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد ونحو مررت بحسناء قريش ويشترط لقصد الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة dukkan suna mumnu min sarf sharadin kawo fataha a madadin kasra an ya kuna khaliyan min al ya zanto babu al ta tare da shi. yanzu ka ce mafati da ka ce al mafati shikenan ka rushe ko an gane ku هذه المفاتيح جميلة وقوية إن المفاتيح أنقانكو وضعت الكتاب على المفاتيح saboda ka sa alif da lam dole sai ya kasance ya wasu kasa amma dan ka cire alif da lam ne sai ya zanto mamnu min asar amma da ka sa alif da lam cikin lamari ya eh, lamari ya rushe ke wa an la yudafa ila ismin ba'dahu kuma kar ayi kar ayi idafan sa zuwa ga sunan da ya biyo bayan sa da an yi idafan sa zuwa ga sunan da ya zo bayan sa shike fa in istarna bi al aw udifa khutida bil kasrati idan al mawnu' min sarf ya kasance ya iya yiwa alif da lam da cikin sa kuma suka shiga ko kuma aka yi idafan sa zuwa ga sunan da ya zo bayan sa to a nan gurin sai a yi masa wato ainihin kasra sai sai a yi masa jarra ta hanyar mai kawo masa kasra ba fata ba sai kawo misali ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد da an cire alif da lam da sai a ce fi masajida amma tun da aka kawo alif da lam shi kenan sai wannan tsari ya kare fil masajidi sannan yace marartu bi hasna'i quraishin amma da bai kaga hasna anan mudaf ne quraish mudaf ilai da haka sai zanto ta karba kasra da zai ce marartu bimra'atin sai ce me hasna'a ba zai ce ba bimra'atin hasna'in ba zai faɗa haka ba amma tun da hasna ana ya zama mudaf quraish mudaf ne sai ce marartu bi hasna'i quraish haka Allah ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ahsani mudaf taqwim mudaf ilayh inda kawai babu wannan da sai a ce fi ahsana amma tun da aka yi idafa fi ahsani ta kauyi biyu sai sai aiki a kansa an gane ko shine gaba ɗaya kawai cikin baiti tsaya ibn ibn malik ce wa durra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaqba da al radif shikenan baiti da duru wannan abin da mutane وجر بالفتحة ما لا ينصرف إن دي سونا ممنوع من الصرف سامة فتحة عمد دمي كسرة ما لم يضاف ما تكر بيضاف مضاف إليه ده ديار مضاف إليه بذلك وجه أو يقو بعد آل رديف ko ya zanto ka sa al sai kuma sunan yazo bayan al al masajid al mafati to gobe zaka wanta amma ina fata mu fahimta alhamdulillah ina ganin kila maiman da muka yi wa ya ƙara taimakawa darasin ya fito sama da a ce wa maimaita shi ba na'am جميل من عالم جميل من عالم inda ka fahimta tun farko lokacin da muka zo maganan hamzatul salhatu muka ce suna mu'amalantar kalma dangane da lafazin ta ba ruwansa da bai ta nuna a ma'anarta yanzu a nan gurin ulama sai ya ce maka me lafazi ne wanda yake mu'annas da anna akhiruhu alifu ta'anis al-mamduda amma ma'anar ulama muzakkar ne ko muannas muzakkar ne domin jami'i ne na alim wa hakaza asdiqa jam'u sadiq ka fahimta malam masa mu kike kowa ka rika lafazin zaka kalla su su a nahawanci suna mu'amalantar lafazin a yadda yake kafin su harari ma'anarsa hamzatu kawai sai ce mu'annas da haka sai zanto mamnu min sarfi al-alamiyyati wal wa ta'anis haka talhatu amma tare cewa da hamzatu talhatu dukkan sunaye ne da mazaje ba na mata a suna fahimta da shi alhamdulillah sai dai sai dai muzakara sai dai wasu ba amma dai in an yi zaka ga an fahimta da su yi karatu ba a gane an fahimta sai in mutum da ya je gida ya yi ya yi muzakara ya ga ya fahimta kuma duk lokacin da za ka yi muzakaran karatu da aka yi duk yadda ka fahimci shi karka yadda a kwana baka yi muzakaran sa ba in aka kwana baka yi muzakaran sa ba ya barka da haka lokacin da aka zo ana maganar sai ka ji ka taba jin wannan ka taba ji an ce amma ba za ka ji ka fahimta ba amma lokacin da duk ka koma gida lokacin da muke yin na hau idan muka ɗauki darasi muka koma gida da mu karatun dare muke yi idan muka ɗauki darasi muka koma gida ba zan yi zan yi barci ba sai na mai tashi sau biyar sau shida wani lokacin sau goma kuma ina tashi da safe sai kuma na sake mai tawa to da na hau da dukan kowane karatu abin da yake bukata muzakara in dai za ka yi muzakara ko shakka babu za ka za ka samu abin nan fahimtar sosai amma in dai ba za ka yi muzakara ba to kullum za ka yi ta wato zuwan ciyawar mahaukaci yake sai ta yi ciyawa da yawa ta kasa ɗauka sai ta kunce daurin sai ta sake ɗebo wata ta ƙara sai ta sake ɗaurewa kuma ta kasa ɗauka kuma ta sake kunce ta kasa to kaga har abu da ba za ta iya ɗauka ba Allah fahimtar da mu assalamu alaikum warahmatullahi
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتي يأتيكم به انظر كيف نصر